Jama masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kuma za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir ms ali wato yonk shek zare yake gabatarwa a majalisinsa da ke sayaro sabon layi tudun wada zaria tafsiri ne dai da rukunin makarantun professors international group of schools da ke zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek da tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a karamakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على رب يا من جنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر المستجمد دائما فلم يكش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة فصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد أخوة الإيمان والإسلام السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أفتتح قولي بالتحية الإسلامية تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmai masu sauraron mu an lokaci mai albarka kuma kamar da ƙara saduwa a wannan majalisi mai albarka idan ban manta ba a jiya muna nan a aya ta ɗari da hamsin da biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فاذكروني أذكركم على غم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله سبحانه وتعالى يقول fazkuruni azkukum washkuruni wala takfurun Allah ya ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku duk wanda yake ambatan Allah Allah sai ya ambace shi a sararin samaniya wasu malamai suka ce ai ba wai ambatan Allah ka faɗe shi bane a ambatan Allah ka bi Allah in ka bi Allah to Allah shi ma kamar ka tuna shi cewa ka ba abin da yake kai shi Allah tuna ka da zai yi zai tuna ka da cewa zai baka lada saboda ka bi shi in zo su malamai wasu kuma suka ce a'a tun da dai yanzu zikiri ya fi yawa yin shi a baki kaga abin da zai zo an kalli mutum ana cewa zikiri mai mutum zai fara cewa yi ne da baki bai ta la ilaha illallah yanzu wasu malamai suka ce haka suka gane da wannan ayar Allah ya ce fasku wuni azkuku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce washkuru li wala takfurun to ku gode mini kan ku kafirce ma ni'imar da na mutu Allah ya maka ni'ima ka kafirce da wannan ni'imar a kakai wannan Allah ya baka to shi kenan amma ka wance kai gaskiya ko ya yi kaɗan ko wani abu kan ka sake kai wannan in ji malamai na tafsiri saboda haka amma kafin mu shiga wata aya ta gaba jiya kuma manta ba an rubuto tambaya tambayoyi masu yawa haka to amma za mu samu amsa kwara ɗaya da cikinsu ko kuma wanda Allah ya ba mu ikon amsa da cikin wa'annan tambayoyi to tambaya na farko yau aka ce
da tambaya farko cewa yi a karbakalla mun ji a cikin jawabin ka ce zikiri maulidi ma zikiri ne to idan maulidi zikiri ne to na ji wani ya ce kashi ya fi maulidi kenan kashi ya fi zikiri
alhamdulillahi a jiya da aka yi wannan tambayar na bincike abin haka na ji cewa wanda ya wannan magana ashe baban ma ilimi ne dakta dakta abdulaziz dakta idris abdulaziz dutsen tashi babban malami wanda kana ganin shi wannan kasan malami ne bawan allah amma dama kasan shi dan haka yake irin wa'annan bayan allah su shedan yake son zayowa ya fyaɗa su da ƙasa to kuma fa gashi nan dai shedan ya zawo ɗaya daga cikin su ya zawo da ta Idris Abdulaziz dutsen tanshi ya faɗi maganganu ba ɗaya ba ba biyu ba masu mummuna ba da ɗin daga cikin wannan maganganun nashi na farko ya ce wai lilitul qadari ta fi da ran da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ta biyu wai kashi ya fi maulidi yanzu wai a tare a faɗin manzan Allah kashi ya fi shi ya ce na uku wanda suke taruwa a maulidi na a wani haka zuzzuna suke ne ya ce wai sai ka ga ana nuna wai soyayyar manzan Allah ana ta kai gayyata irin ana son shi a bayyana amma a zuciya ba haka bane a zuciyarmu ba wa iya zubillah kaga duk ko nan maganganu ba su da daɗin ji kuma za mu ɗauko kowane ɗaya daga cikinsu in bayani a kan shi to da farko ya ce wai lailatul qadari ta fi daren da aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana dai wai ta fi lailatul daren maulidi to mu dai in dai aka samu malamai na Allah da annabi malamai masu hasken imani sun san da cewa dagan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dare da ya ise ka fada da ka fada da ita haka ne ba wanda zai wata dare da za ta iya wannan amma wai ba muna cewa lailatul qadari ba ta da wani dagaja bane a'a tana da nata dagaja amma saboda dagajan Allah ya ita alqur'ani ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr kaga an iyakace me aka ce ta fi wata dubu alif kuma daga manzon Allah fa ba wani adadi da zai iya ɗaukar ta ne kwata-kwata kagan amin to ita wancan an mata iyaka ita wannan ba ta da iyaka shi ne sai sa dagan da aka yi manzon Allah ya fi dagan da mala'iku suka sauko a ciki to kasan wani zai iya cewa to ita me yasa daren da aka haifi manzon Allah Allah bai ce alƙur'ani ba sai aka faɗi lilatul qadari sai mu ce mishi to yanzu dakata dan Allah ga tambaya Allah subhanahu wataala alƙur'ani ya taɓa cewa kakkan shan haifinka ya ce kakka mazan haifinka me Allah ya ce wala taqul lahumu uffin wala tanhahuma kakku ce mishi tuk ko ka mishi tsawa to yanzu sai kai kuma da ka iya ya ce ka yi abu kamar ka ce kai ka ce a tsayan kai kamar ka yi tsawa ka ce a su ne kuma ba na haushi kai ka ji har wata kwallon shi ba kai mushi mushi kisa aka ci gam gam kai kawai ka ce dan tsoron ciwo wayo aka ce a me ke faruwa ne an sha shi kenan aka faji ya ci gaba da kai mushi duka dam mutane suka ce ɗaya ne abin me ke faruwa aka ji an ga yago yana ta kai baban shi duka ka ci uban ka kai baka da hankali ne mahaifin ka ne kake ta kai wa duka shi ce Allah ya hana ne ya ce kai mahaukaci ne baka ji Allah ya ce wala ta kullu ma ufin wala ta rahuma ba ya ce a ai Allah bai ce ka a rige su ya dai ce ka a ce kai ka kuma a matsawa to ni sai na ga dan ka in yi wannan sai na kauce wannan sai na duke shi ka gani shi don haka ne waje kauce haka ai kuma shi ba haka ake yi ba ƙaramin misali Allah ya baka don ka gane babban ai daga cewa kash dan wani ba meme kawai sai ga an fara kai duka ko to saboda haka Allah ce ka a kai ga cewa kash a kai ga tsawace tsawace a kai ga duka wasu kuma sai ce a to ai in dai Allah abai face ba bai ce ba ai shikenan to ba a yin haka ne dan to ana ba da karamin misali dan ka gane babba to kai ma tun da Allah ya ce laylatul qadari khayrun min alf shahr saboda me tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku da ruhu suna saukowa a nan wata yanzu dan Allah in mala'iku suka sauko da mala'ika jibril in suka sauko kuma suke zuwa mun dai san ba kai mala'ika zai sauko ko ya shi holiyan shi ya tsaya ci ya koma ba akwai gugun wanda aka aiko shi to wai yanzu a ce wanda aka aiko shi gurin shi wai mala'ikan nan ya fi wannan mutum kamar a ce ka hankali sai sa Allah ba ka karamin misali dan ka gane babba yanzu dan sako ya ice fi wanda aka yi masako bai tsoyuwa ba to ai kamar haka ne Allah ya ba mala'iku sako suke wa manzon Allah wai yanzu sai a ce ai mala'ikun nan da alqur'ani sun fi manzon Allah hankali bai so daukan wannan ba to wannan shine misali da ma mutum ya gane nan ka san akwai wanda shi ba zai taba gane wannan ba to sai ya dau wannan misalin shugaban kasa yayi mitin sai ya ce gashi akai mu gwamna wai sai ku zo kun ga an tagu sai ku ce mu fa mun fi gwamnan nan fa matsa mana za ku yi sakon da muka zo da shi da mu din mun fi gwamna ta za mu jira ku shi da aka masa ko kuma ku fi shi hankali ba zai tsawon nan ba to su ma haka sai Allah ya ba ka gaman misali ban ka gane babba da wannan ne malaman usulul fiqh suka ce qiyasi shi ma din ya kasu kashi uku to da farko mun dai sun qiyasi yana da cikin na uku da cikin masali da ta shine wasu kuma suka ce ai na hudu ne hujjansu akan cewa shi ne na uku saboda yanzu bayan alƙur'ani baka samu hukunci ba alkitab sai ka je a sunna baka samu ba sai a ce sai ijma'i su ma malaman in za su ijma'i ne za su kiyasi sai sun fara kiyasi sai su sai su fitar da hukunci za suka ce kiyasi shi ne na uku da cikin masadiku ta shiga ko kuma in ce adillatul ahkam duk wanda kace yayi to kaga kowa kuma ya da wannan kiyasin in ma ka ce baka yarda da kiyasi ba da kanka za ka yi tuwa ga hukuncin hukuncin da kace an ce aka kuma Allah ana tambaya ne ya hukuncin sauki sallah a jirgi sai ka ce ya halasta ka kawo hadisanka sai aka ce to amma kamar wannan kiyasi ne kace ai kai ba wanka da kiyasi kai ba kiyasi kai ba sai a ce aya ta nuna ai sallah a dugi kace a'a manzon Allah ya ce a'a kawo dole sai da kiyasi to wannan kiyasin ya kasu kala uku akwai kiyasil aula akwai kiyasil musawa akwai kiyasil adana suka ce a kiyasil aula kiyasin da ya fi kowanne shine a baka karamin misali don ka gane babba to kai ma sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka karamin misali don ka gane babba umuri sai ka zo ana nuna cewa ainihin dagan da aka kuma zan Allah ba faɗa ba alƙoƙani ita kuma dagan da mala'iku suka so ko an faɗe ta alƙoƙani mai girma to duk waɗannan da muka faɗa shi ke nuna mana falala da daraja ta daren da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka magana ta biyu a wannan magana sai kaji ana cewa ai maulidi sabu bisi ba ka ai mutum ya dinga cewa sabu bisi ba wannan shashanci ne ba in baka sani ba yanzu dan Allah ga tambaya sahabbai sun kanta su yi bukari sai wa musulun fa duk wa'annan sunan littafan sun karanta suna abi da waya sun karanta turmuzi sun karanta wadda malik sun karanta saboda me yasa sun karba ilimi ne daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye suke ansa duk wani hukunci manzan Allah zai faɗa musu hukuncin kaza shine to mu me yasa muke kansa shi da kawai da musulun da wa'annan duka sunan littafan saboda mu san hukuncin abu mai manzon Allah faɗa a kai tarihin manzon Allah to su sahabbai bisi maulidi ba saboda sun san tarihin manzon Allah sun sun hukunce hukuncen tarihin manzon Allah ma baya cika sai an sa sabai a ciki to wai yanzu kai sai ka ce da kanka za ka haɗa su bai taɓa yiwuwa ba in ba mu gane ba yanzu ga misali kamar shugaban ƙasa ya mitin ya ministocinsa an gama mitin an kawo mishi ƙara akan cewa kuɗin mai ne ya yi tsada ya za a yi za a ƙara tsadan ne ko za a rage ne ko za a bar shi a yanda yake kowa yana jin rajin me zai faru in bbc sun zo yan jarida sun zo gidan rediyo kowa ya zo ana jin aji me zai faru an gama ɗaukan me faru an rage kuɗi ministoci sun fi faɗa an sa a gidan jarida sai kuka taru kuka je gidan jarida me faru sai aka ce dan Allah a shiru kowa ya ji me aka karanta a wannan takardar wai da aka yi shiru ana so a ji sai ga wani minista sun ya zo na ya aka kawai kawai ya mai da abin irin shi ya san me faru na haka sai ka ce mutane aka ce me ka ce al'amarin nan bai da muhimmanci minista fa da kanshi na nuna abin haka sai kuma sai ka ce za ka je ka ji mutane suka ce an muna da hankalin sai kuka je ku kuka ji shi ya ki zuwa ya ji wai ya haɗa kanshi da kai sai ya kare su ayyuwa shi fa ministan nan ya san me fau da su aka yi mitin wai kai kana so ka haɗa kanka da su haka ba zai so ayyuwa ba to kai ma ka su sahabbai a gaban manzon Allah suka zo na komai na manzon Allah sai an sa da shi wai yanzu wa'annan kai ka ce in dai ba moliri ba to kai ma ba za ka yi ba to kaga shayanci kake yi da hauka wannan kauyanci ne ma addini saboda ai su ma din bisu kanta su da khairu muslim ba saboda a gaban manzon Allah suke to su ma ban su maulidi ba saboda manzon Allah sun san shi duk abin da za a faɗa akai sun san shi sai ai musu maulidi ba to duk wanda ya ce maka me yasa sabai ba su maulidi ba sai ka ce to sabai sun kanta sihul bukhari in na ce a'a sai ka ce dalilin da ya sa ba su karanta sahihul bukhari ba shi ne ya sa ba su maulidi ba sai a kulla tafta an gama da wannan magana kenan amsan da zaka ba shi kenan to amma fa wannan ga malamai masu hasken imani kenan amma ga wanda ba su da hasken imani zuciyarsu ta keke shi su suna ganin maulidin ma bid'a ne ko to anan gurin idan aka ce bid'a me ake nufi da bid'a to da hukuri idan aka ce bid'a a gurin malamai na sunna amma sunna mai rai ba matacciyar sunna ba suka ce shi bid'a shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba kuma bai ce ayi ba to yanzu mun ji me ake nufi da bid'a amma kuma gaskiya kamata mu buɗa buɗa ko da a ɗan rurrufe haka to ɗan buɗa kaɗan da boko shi usman ɗan fodiyo ya ce a cikin littafin shi ya usunna ya ce bid'a ta haka su kashi kashi akwai bid'a hasana akwai bid'a mubaha akwai bid'a manduba akwai bid'a makruha akwai bid'a muharrama ya ce to akwai bida'an da ana son yin ta wasu malama suka ce ai bida'an wajiba ake nufi dole sai kai wannan bid'a ne wasu kuma suka ce a an so dai kai ta akwai kuma bid'a makruhi ce an dan kiyin ta akwai wanda ana son ka yi ta ma akwai wanda kuma haramun ce kwata kwata yin ma bid'an nan duka wannan shine yanda suka kakkasa bid'a da kashi kashe shi to yanzu sai mutum ya ce to ni duk abin da manzon Allah bai yi ba ko bai ce ai ba ba zan yi aiki da shi ba ko ba zan yi shi ba to ka ce wannan to dila to ba a cikin addinin musulunci yake ba to ai ka husa addini ne ma saboda yanzu me source na addinin musulunci me ginshikin addinin musulunci alqur'ani to zan alqur'anin nan a rubuta ka sokar da shi manzo Allah ya rubuta yaushe aka rubuta a lokacin sabbai to ka gani ai bida a ciko sai ka ce ai kai ba za ka yi aiki da an bida ba za ka karanta alƙur'ani ba manzo Allah bai ba bai rubuta ba kuma bai ci a rubuta ba ta za ka yi wannan to ai kuma yanzu kana karantawa sai a wanda ya ce kake aiki da shi kaga da aikin wannan bid'a ne domin a lokacin manzon Allah in mutum bai iya ba ko kashin sa ne mutum zai samu ya kokara rubuta ayashi ya koya abin shi a jiwon shi yana bukatar ayan ko zai je kashi shi ne ya kalla ko ya nuna maka shikenan inda ake rubuta a rubuta a bishiya a dutse a kan katifa ko a ina mutum ka rubuta inda ina nema sun daga abu na in shawwa ga inda na rubuta haka ake yi amma ba a tara shi a lokacin manzon Allah ba a lokacin sayyidina abubakar sayyidina umar ya zo ya ce ma sayyidina abubakar ya kamata a tattara alƙur'anin nan saboda kaga da aka je yakin yamama an kashe mahaddata masu yawa kaga bai kamata a kale ba in aka yi haka za a waye gari ba wanda ya haddace alƙur'ani sai dina abubakar ya ce ina ba zan yi wannan bid'an ba mai son rubuta ya rubuta ba zan yi wannan ba sai to dama Allah ne mun wannan ilhamar na ga ya kamata a haka to kai ma Allah ka ganar da kai yace shikenan ki tafi sai dina abubakar ya ta tunani haka yace ka ko kuma maganar shi kama kai da in aka aka ƙara fita wani yakin aka ƙarar da su yanzu ya za a yi shi bayan da za a yi ya ce za su yadda umar ya ce za a yi mutum aka zo na ya ce to ni fa umar na ga ina sha'awar ra'ayinka saboda haka a sanya za a yi a tattara duk wanda yake da wata aya a tattare da shi ko na kashi ne ko a wata bishiyar rubuta ko a wani dutse da fada inda yake a zo a tattara a hada aka ce to wanda ya a kashi ya ce to shi gana shi wanda ya a huffin shi ma ya ce gana shi wanda ya akan dutse a mulmulo a mulmulo a ajiye shi wanda ya a ko ina duk za a hada a sa wani gida daya a kulle gidan nan kana neman aya buɗe wannan gidan za a yi ka ce kai ayan da kake so nan akan wancan dutsen take sai ka karanta ta haka ake yi sayyidina shi kuma sayyidina aliyu a lokacin shi ya ce kai alƙur'anin ba zai yi haka ba wurin ba'un wani sai sha nunin ne wurin za'un wani sha zai ne sai ya ce ma abu aswad du'ali yi ma alƙur'ani ɗiɗɗigo alagan mai yana zo yana karanta wa anzalna sai a ce wannan nunin ce ba ba'un ba a ɗiga wannan zalun ne ba ra'un ba a ɗaga komai alagan mu kawai zai ta karanta wani shi ta ɗiɗɗigo aka gama a lokacin sayyidina aliyu aka je kuma lokacin sayyidina usman ko kuma in ce halifanci yanzu an gama sayyidi sayyidi an je halifanci ne da ake yanzu an gama halifanci manzo ana sallallahu alaihi wasallam na addinin musulunci yanzu an je halifanci da suke yi ne na mulki na amirin mu'minin a lokacin abdul malik bin marwan da ya gane cewa hajjaj hafizi ne yace to tun da ya iya malikon kanin wasali in gun bata ne gun dama ne gun kasuga ne duk aka aka aka fara tattara alƙur'ani haka a irin fallon ganye ko a fata haka ana tattara kumfit haka amma ba a takarda ba bai da wani haɗin iska ba ta iya jan shi shikenan ba ka da shikenan sai aka ce to lokaci kai lokacin da aka fara haɗa shi a takardoji ana yin har ya kai yanzu a waya ma ana samu kagan haka lokaci yake sai ka ce kai ba za ka aiki na waya ba ko wannan dinnan kai sai dai na can wanda manzo Allah ya ce a yanzu ina zaka san irin wannan sai wannan an gama da lokacin su yanzu sai irin wanda ake yi irin na Allah ramma shi irin su za a yi aiki da su yanzu sai ka ce duk wa'annan bid'a ne ba za ka aiki da su ba saboda ka bid'an ai kala kala ce yanzu gashi shi ma tafsirin alqur'ani ai bid'a ce ai manzon Allah bai sa kuje ga ya zo na ya ce to Allah gama bismillah a da aya ya fassara ya ce to a'udhu billah yi wannan ba sahabbai sun zo na sun yi wannan musiba tambaya ne na aya kaza a fassara shi kenan amma a zo na ayi tafsiri a fassara ayi wannan duk musiba ka gani shi ma wannan ba bid'a hasana bace to me yasa ka ce kana yin tafsiri ka ce ai ni bid'a ba na yin ta sai kuma kana yin tafsiri ka gani ai bid'a kala kala ce ga yin musabaka da ake yi ko kuma mu ce musabakan dai mu je a musabaka to shi ma dan ai bid'a ce ko tunda wanzu Allah baka ga ya zo na ya ya ce a karanta alƙur'ani wannan ya wannan ya wanzan Allah ya ce to saboda haka abubakar shi shi na ɗaya wanzan Allah ya wannan bai wannan ba sabai sun shi ba amma me yasa yanzu aka same shi so ya cewa an ga zai dace da abin da ya shi ya koma bida a hasana amma wai ba muna cewa ita ma bid'a wannan yin musabakan babu kyau wani tana da kyanta domin tana zaburar da mu san karatun alƙur'ani mai girma yadda shi ma maulidi yake ƙara mana soyayyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addibu auladakum ala salasa hisalin hubbu nabiyyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atul qur'an to in musabaka zai ƙara mana son karatun alƙur'ani a yi shi in maulidi zai ƙara mana hubbu nabiyyukum so manzon Allah a yi shi duk abin da zai sa wani wannan a yi shi saboda haka wa bai ana cewa yin musabaka bai da kyau bane ko tafsiri a shi ma bid'a ne bai da kyau ba a duka wa'annan bid'a hasana ce suna da kyau su to saboda haka wannan shine magana ta farko da dakta baban ma ilimi ya faɗa na biyu maganar shi yace ai wai kashi ya fi maulidi wa iyazu billah to wannan magana magana bace kaga duk wanda yace wannan maganar da yana son abu ya fi shi hankali ne in dai ba kana so abu ya fi ka hankali ba ka yadda ka ji kissan da ya faru da abu lahab farin ciki ya fa na kwana ɗaya na rana ɗaya da cewa ɗan uwansu ya haifa ɗa namiji farin cikin fa kenan bai ma ba san waye ba yi wannan farin cikin amma gashi yanzu duk ranar litinin ana ɗan taurasa mishi ɗan fito da shi ya tsaba bakin wuta ya ɗan ƙoƙarin shi ya ɗan shan ruwa mai daɗi sai kai kana matsayin malin baban wasu a ilimi baban ma ilimi wai yanzu ka san me faru haka wai kai ka zo kana to wai kashi dan mulidi wa iya billah yanzu da Abu Lahab zai ji ka ai ka san gidan sai ya faɗa da kai saboda ya san akan haka ne sha azaba dan fagan ciki da na kwana daya yake dan tsira a ce yanzu kana wannan fagan cikin dubban zane na zai yadda da kai shi zai san me faru hawa ta yadda da kai ba zai nuna kafa ku yadda shi na san me ya faru ba ta kwale kiyaye to ka gani amma kai bai taɓa yadda da kai ba saboda ya san saboda haka ne ya kai idan shi sha azawa yanzu kai sai ka da wula fi hankali ai ba za ka yi wannan ba sai ka da hazirce ka ce kai kafiri fa ni musulmi ba zan so manzo Allah ba tsiro kai ai ban dan so shi tsira kage yanzu yayi ganin wanda ya tsira sai ya cuze Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ya batsi ga kenan ya ci banza. Ko bai kai wata ɗaya ba yanzu ya ci banza abin shi kenan. A ce a fito da shi ranar Litinin a fito da shi. Laraba ma ai ya zo shi a fito da shi. Talata a fito da shi. Alhamis a fito da shi. Juma'a a fito da shi. Asabar a fito da shi. Kaga shi kenan to a aka ce za a shigar da shi a fito da shi ai ai yauka. Kaga shi dai ko ya zama aljanna kenan shi kenan. Kai ka san wannan sai ka tsaya a wula fi ka hankali. Ai ba za ka taɓa wannan ba. kanka kuskure fi ka hankali kuma wani mawaƙi yake cewa iza ka na haza ka fi gunja a zammuhu bi tabbati ya dahu fil jahimil mukallada ya ce idan shi abu lahab wanda ya kasance kafiri ne ba ja a zammuhu zargin shi ma ya zo a alƙur'ani bi tabbati ya dahu fi jahimil mukallada Allah ya ce tabbata da abi lahabin ya tabba Allah ne sai ya dawwama a wuta wai yanzu kai kana musulmi ta kake ya fa ma zan ne bai gabi da lazi dole umuhu wai kayya kake tunani da mutum da yi tsorai bi ahmad masurun wa matan wahida yana yi tsorai kai son manzon Allah shi to kullun soyayyen manzon Allah ya mutu kuma yana shaida da manzon Allah mu zo ne ya kake tunanin ni'imin wannan ya kake tunanin abin da Allah zai ba shi wannan fa kafiri ne ma fa kai kuma ka musulunta ka da wannan annabin annabin kai to kuma malami fa malami wanda kana gani ka san wannan dakta malami ne fa amma ji irin wannan abin da Allah ka ciya mana imanin to saboda haka wannan magana magana ce wanda ba ta da kyau ba da hadin ji wai ka sha maulidi kidan fa yana nufin wai kashi ya fa a taru a dinga karanta alƙur'ani saboda ai kasa alƙur'ani ake auni da a karanta ayoyi a baututuka a faɗa kissan manzala a faɗa falarorin shi wani yanzu yana nufin duk ka sha fura yana fa kai Allah dai tsaye mana imanin duk wannan fa abin da yake nufi kenan ka ga nuna magana wacce cewa ai ka sha fura ne babu kyau faɗa wannan magana ba kaga cewa haka bai kamata ga musulmi ba ya faɗa ya furta wannan kalma ba saboda malamai sun ce ta haka Allah ya yi manzon Allah kuma Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falizalika fatafahu da falilan Allah da rahamansa Allah ya maka falizalika falifahu sai ku yi farin ciki to malaman tafsiri suka ce fadlillahi shine musulunci wasu suka ce alqur'ani rahaman Allah shine manzon Allah to sai Allah ya ce walizalika falifahu kar Allah ba manzon Allah ya ba addinin musulunci bai zami sai mu farin ciki kuma sai sa tun da rahaman Allah ne manzan Allah sai muka yi mulidin mu abu shikenan mun huta Allah ya ce ai Allah ba ku manzan Allah ku farin ciki to mu Allah ba manzan Allah mun tarbi maulidi ni farin ciki man yada mun faɗan mutane farin ciki da muke Allah subhanahu wataala yana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis dan Allah ya baka ni'ima da rahama me zaka yi ka shelanta ka faɗa ka zantar ka ce ni wane dan wane Allah ya bani kaza ina gode masa to kai ma yanzu sai ka rubuta aibi ka ce mu ɗan gidan wane zagayowar shekara ta yi muna farin cikin haihuwan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gagayyata nan me kai ka shelanta ka faɗa yiman da Allah ya maka kana son ka taro a zo shine kai ka shelanta shi wannan kuɗi ya samu ya ce to Allah ya bani kuɗi mutane ya bani kaza da kaza sai na shelanta me kai kai abin da Allah subhanahu wataala ya ce amma a maka komai ina kai ba wanka Allah ya baku manzon Allah to to shikenan dai a ba a son wannan Allah ya baka manzon Allah ya ce Allah ya bamu manzon Allah gashi za mu tawo muna neman gayyata Allah ya baka kuɗi ka ce za a dan ci a dan sha saboda Allah ya baka kaza ko Allah ya baka da duk wata ni'ima ka dinka faɗa ka shelanta kaga mu masu muhajiri mun fai daidai da aikin da mala'iku suka yi saboda mala'iku su ne wanda suka shelanta zo manzon Allah suka yi ta sanarwa tsakanin junansu dabbobin ruwa da na tudu masu rai da marasa rai suna ta bishara da wannan annabin ƙarƙin zamanin ya kusa zuwa gari aka ga canji a zarfan manzo ya kusa zuwa shi kuma shi ɗan me yayi kowa yayi faru Allah sai ji wahala shi kai an fasa matsala wannan annabin ya kusa zuwa ya za a girzan domin duk abin da ya yi kenan ya mutu ya tafi kenan fa shi dan ya ce kai ya zai yi su zai hudawa hankalin sai tashi to za ga ina zai fito a cikinmu ne ko ta cikin wasu kawai suna da za su gani to kaga mu kenan da muke farin cikin zuwa manzon Allah kaga mun yi daidai da aikin da mala'iku suka suke ta bishara da manzon Allah ya kusa zuwa su kuma wa'anda suke kushe maulidi kaga sun yi daidai da ku wanda shi dan yayi da kuma tashin hankalin da Yahudu yayi ka san akwai wa'anda maulidi yana shiga to sun saba nasu azan ai kaza bira ne yan kaza kaza ne dan ka ai hankalin ta tashi yanda Yahudawa suka yi saboda manzon Allah ya kusa zuwa su ma duk wanda suke kushe maulidi kama haka su ma suke hankalin shi ya tashi ka aje a tawu a yi ta faɗan falololi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ta karatu alƙur'ani a dinga faɗan tarihin manzo Allah a wannan fa suke nufi kenan fa saboda wannan kalma ba ta da daɗi wai ka sha maulidi kai ba daɗi jin ta kuma daga cikin maganganu da su dakta suka ce idan ana maulidi sai ka goyi mutum yana ya to kawo wannan irin yana son manzo Allah amma a zuciya ba san shi yake yi ba to waban aiki yanzu kayan Allah kina ai Allah subhanahu wata'ala shi ne ya san gaibu ya san abin da ke zuciya to kai ka san abin da ke zuciya mu ka ce a bayyana da mai gari na kamar muna son mazan Allah amma a zuciya ba ka bane haka kayan Allah kenan kuma wanda ya wannan shaɗan akai malami ne kare sani mu dai ba za mu faɗi wannan ba akan ka ba amma dai kai ka sani tun da kai ka san abin da ke zuciyar wasu mu kuma muna nan muna san kai ka ce ka san me ke cikin zuciyar mu ai ba san bane to mu dai ba abin da za mu ci akan wannan kai dai ka san me ke me zai faru da kai to da Allah subhanahu wataala me yake cewa ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض و... فوق آية هو فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وينزل Allah ya ce ba wanda ya san gaibu la ya alamu illahu shi wanda ke ɓoye sirri da gaibu shi ya santa kai ka ce ba haka muke nuna a zuciya ba a bayyane ne muke wannan kaga ka koma Allah kenan Allah ya sani kai ma ka sani kuma zama kuyu kenan kaga in dai ba haka waya san abin da ke cikin zuciyar mutum ba wanda ya sani sai Allah kuma ka ce ba haka wani a zuciyar ba kai ka sani fa iyazu billah saboda haka a takaice akwai shan bala ka rabu mai bida kai kayi shirka an gama ta mu mu ba ka ce mun yi abin da manzon Allah bai ba kai kuma ai shirka kai ka ce ka san abin da ke zuciya mun dai a mu dai mu sani ba umma dai mai torai kai ka sani ka mu bi da kai kayi shirka mu molan mu Sheikh Ibrahim Usman Bauchi ya koya mana bid'a hasana kai kuma me aka koya maka sufa hasana ne ko shirka me kai dai ka sani saboda ku wannan magana ita ma din mummunan magana ce babu daɗi faɗin ta kuma daga cikin maganganun sa yana cewa ai a maulidi ta wannan da ake yi zina ake yi to subhanallah to dai duk wanda ya ga an yi zina dan zina ne har ya iya gani da idan shi ya san an yi in dai wadan zina wa zai tsaya na kallon nan in dai ba ne ya kwaye ta yadda ba me yayi gani yayi ko ne kwaye ko faɗa mishi akai in dai ba wannan ba ta a wannan lokacin mutum ya wani shaidan zina a ce kai kuma dan ba dan zina bane kuwa kawo to sai ai bincike akan shi da ma wancan lokacin ne kace kaga ai sun wancan lokacin addini bai bi ko ina ba amma yanzu ba inda za ka je a ce wai ba musulmi ko ɗaya ba wannan abin wai ka ce wai ai kaza ɗan kalan nan aka tare a wajen nan dizina ake yi to ka leƙa ne kenan in ko ba leƙa wa kai ba ka faɗa mana wane ka gani da wace a ina wani gari wani layi wani anguwa sai duk ka kawo mana ka zo da shira sai ka kubuta amma in ba ka ba ba za ka taɓa kubuta ba saboda cewa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sakamakon wanda suka musu shaidar zina Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma lan ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda kama wani shaidar zina ba kai ba shaida to ya dai zina hujja ni dai na ce muku yayi sai wanda da kai mu kwata da aka ce sai kawo man da hujja in ba haka ba me za mu maka fajliduhum na jalda mu same ka mu ce to dakta an gan wa'azi in ka ce sai mu ce to ka fai karafi ba kai ba shida sai a tsule ka in kuma ka ce kai ka san a ina ne aka ce waye da wace ka ce wane da wance me shi dan ka wane da wane da wane haka kawai shidoji hudu sai a ce a to ka kuta ya je ka ashe sai mun ta gaske ne amma ba ku zama da shaida ba ka ce an yi kawai mai yadda ba za mu taɓa yadda da kai ba saboda ka shawaran da nake ba su baba su wanda ya fi ma ilimi shawaran da nake ba shi ba zai iya ba sai dai yayi ba cikin manzon Allah yake son kashewa ba ba zai taba iyawa ba saboda Allah ya alƙoran sai ya ɗaukaka hasken manzon Allah da kalman Allah kai kana son ka wuce wannan ba kai gama ba kawai ka haƙura su ko to a haƙura ba za a iya ba sai dai ka yi ya za ka yi domin akwai waɗanda suka shayo ta kanka ga su abu lahabu ne me suka kokarin yi kasha cikin manzon Allah ya Allah ya da su ga shi an gama da su su abu jahil ga su duk abu da suke sani Allah ya gama da su ka abu na kenan jewa suka zo su ga sun kasha cikin manzon Allah Allah subhanahu wataala ya ki wari shi abubuwan da suke so to amma kuma ka san me abin matsalar abin daga Najeriya ne ba inda aka raina ilimi shi a Najeriya mutum yana ganin ya iya ta'ar hayya sai su kai ni fa malami ne sai dan zuna a kujeran shi su littafi ya ce to assalamu alaikum ga wani sabon malami dan kaza da kaza karan ba koya ka yi ba abin kowane abu irin kowane iri ne koyan shi ake zuwa ai ba iyawa ake wa ko ka ce to ai ni na iya kai baka sani ba ba wai iyawa bane koya ake zuwa ai kan mutum ya ce ai kada littafi kake bai koya ba ka ce a ai gujin haka ne sai sa kaga nake da wani littafi dan in tabbatar da abin da nake faɗa to sai za a yake haka to a Najeriya kaga mutum ko shi yana ganin ah shi ba ruwan shi kawai ai ya iya lagabci to in ka iya lagabci da me aka sa a littafi ka iya kaji Allah ya ce wa ma Allah bai gafi ne amma ta'malun suka ce Allah ba wawa bane akan abin da kuke aka ba kai ka san a larabci da aka ce antum kaffal wawa ake nufi sai wai ka fassara din da ka iya a larabci ka kai hauka to ba ko iya lagabci bane abin ganewa ake da fahimta kaga shi ma wanda ya ce ka sha molidi bai fahimci alƙur'ani ba kai karantawa yayi kai karantawan ma harfofin masu ma harfofin bai gane su ba ta ka ji ana faɗan muhammadu rasulullah wallazi na ma'ahu ashidda alal kuffar rahama ubainahum kana ji ka ce wai ai ba da manzon Allah ake wa kaga ana cewa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ka ce ai ba da shi ake wa shi da wa ake dakta da ku ake ah to in dai ba haka ba wai sai ka ce ai kala to kai kai ka karanta alqur'ani ba ka fahimce shi ba ga sunan ayoyi da yawa da suke nuna mana muridin manzon Allah ki kana so ai ku kan ba wani mulki duk ƙarya ce Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin manzon Allah Allah yana cewa yasin wal qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratil mustaqim baba da wa'ashi ko dai da kai aiki ka ci kuma ba mu liji alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nun wal qalam wa ma yasqun ma anta bi ni'mati rabbika majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna wa inna laka la ala khuluqin azim do ake ko dai da kai ake eh ilakza kaga da manzon Allah ya ake kai ka ce ba mu walidi alqur'ani to wai me ma walidin farko ai kun shine fadan manzon Allah kana ana faɗa maka kana jin daɗi to mu Allah ya ce mana yasin Allah ya ce mana ɗaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa aji sunan manzon Allah ne Allah ya faɗa mana manzon Allah mu kuma muna karanta muna jin daɗi Allah yana cewa Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah nan ma shi ma wai da wa'ashi ko dai da kakan ka ake dakta ko da kai ake haka da manzon Allah ake da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fatahna laka fathan mubina baba da wa ake Allah ya ce wa duha wal layli iza saja ma wadda aka rabu koma dukkan baba da wa ake kaga duk wa'annan ayoyi maulidin manzon Allah suke nuna mana suna faɗa mana falala da daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi a dinga cewa ai ba walidi alƙur'ani jima to mutum bai gane alƙur'ani bane ko ya kaganta shi hu ya wuce kuma su ma harkokin bai fahimce su ba saboda da ka fahimta da sai ka san da wa'aci kamar fa mutum ne ya ce ai ni ba za hau jirgi ba ba zan ci indomi ba ba zan ci kwai ba ba zan aiki da wayan gsm ba saboda allah ai bai ci a ci kwai alƙur'ani ba bai ce a hujjigi ba bai ce a aiki da waya ba bai ce a kalli tv ba sai wuce ka ka za hauka mai Allah ya ce wal khairu wal bigala wal hamira li tarkabu hawazina wa yakhluqu ma la ta'lamun kai ka ce ali ba zan hawo mota ba sai dai doci ba zan kyauta da mota ba sai dai in kyauta da hawa kawai faɗa sai mu ce me karshen ayan wai kullu kuma la ta'lamun sai zan an halicci mota ba matsayin doki take ba suka ce a shi haka ake nufi ka gani ka ba ga misali kokari ba baka fahimta komai ba kai dai ka karanta ne ka ta ka wuce ka gama ka ce to alhamdulillah an shafa sun baka fahimta ba kai dai ka iya alkur'ani ne su ma harfofin baka fahimce su da kyau ba domin da ka fahimce su da sai ka gane da ake to saboda ka mu muna yin mulidi ne saboda maganan Allah subhanahu wataala da yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi farjalaka farjafuhu Allah maka falala da rahama to sai kai farin ciki Allah ya bamu manzon Allah sai muka yi farin ciki wannan ne malam ibnu kasir ya faɗa ya ce ai bi hada alladhi ja'a min Allah min al-huda wa din al-haq falyafrahu huwa awla ma yafrahuna bihi Allah subhanahu wa ta'ala malam ibnu kasir ya ce abin da ake nufi ai abin da Allah ya baku na falala da rahama ai bi ma'ana manzon da ya zo daga Allah ya zo muku da rahama to ya zo kun sai ku dacewa gare ku ku yi farin ciki da zuwan shi indi shak malam ibn kasir ya faɗi wannan magana kaga to manzon da ya zo da shi ya daga Allah ya ce huwa aula an ya fura huna bihi shi ya fi dacewa da ai farin ciki da shi to ma sai sa maka kai cikin ni'iman Allah a gurin ka manzan Allah ne isa kai mu muka gane in Allah ya zo man da manzan Allah lokacin da manzan Allah ya zo sai mu taru mu ta farin ciki muna karanta alƙur'ani da hadisai da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da manzan Allah ya faɗa wanda su kuma sabai su su wannan kaga mun ji cewa kai ba za ka haɗa kanka da su ba in ba za ka yi ba kai baka bi wannan aya ba in kuma za ka shiga ce a ƙarƙashin wannan aya kai hujjan ka kenan duk wanda ya tambaye ko wani hujja me yasa kake mulidi bayan bid'a ne sai ka ce Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa lidhalika falyafrahu hujjan kenan duk wanda yake muka tattawa akan abin da ka faɗa saboda ka duk ko innan maganganu duk innan abubuwa da ya faɗa ba su da daɗin ji to da Allah ce ya mana imanin mu Allah ka mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'iman to mun gama amsa wannan tambaya ko to alaramma za a ƙara cin wani wannan ayan da Allah subhanahu wataala tazkuru ni azkukum ma sai ne tazkuru ni azkukum
فاذكروا a ƙara janta ne ƙara ƙara
فاذكروا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fazkuruni azkukum washkuruli wala takfurun ku dai ambace ni zan ambace ku idan ba haka ba Allah fa ba zai ambace ka ba sai dai ka ga me zaka in dai baka ambace Allah ba kai da'a gare shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ambace ka a sararin samane ba yace ni wani ya bi mala'iku su shaida cewa zan sa mishi lada to kaga amma in ka ambace Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ce mala'iku su shaida shi ya yi alƙawarin zai sa maka lada na ambatan shi da kai shi yasa umma dan muke ambatan Allah subhanahu wataala a duk inda muke to wannan ne malamai suka ce Allah ya ce washkuruni wala takfurun ku gode mini wala takfurun anan ba wai wala takfuruna kar ku kafirce bane ana nufin wala takfurun kar ku kafirce mu wa ni'imar da muku ake ne shi Allah ya maka ni'ima kace kai gaskiya wannan ni'imar ba ta yi yawan da za ka gode ma Allah ba in ka dan samu dan dubu goma ka ce kai gaskiya dubu goma ba ta da yawa sai ka samu miliyan ɗari ko wani miliyoyi haka sai ka ce to yanzu Allah na gode maka da ka bani wannan a duk din da Allah ya baka mai yawa mara yawa ka ce Allah na gode shi ne abin da kai za ka yi ma abun Allah godiya gare shi akan duk abun da Allah subhanahu wata'ala ya baka malamai suka ce to da Allah subhanahu wa ta'ala ce washkuruli wa ya takfurun ku gode mini duk yanda na juya da ku cikin tsanani ne ku kala ka ce to Allah dai ga mu gare ka ku ka Allah ga bukatan ka gashi gashi ba kaza in kuma akwai ka ce Allah mu gode kowane hali ka dinga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dan da kaza ka fada da kanka kuma wannan shine magana da Allah subhanahu wataala ce wasu ne wala takfur to kuma kar ku kafirce min amma kar ka da an ce kafirce ka ce mutum ne ya gidda ta Allah ce kar ka yi gidda da shi a baka za ka ce ba kar ku kafirce ai bi ma'ana ni'ima ya da muku ku nuna ni ba ta umku koya ba yanda mata suke yi iyayen mu mata su yaƙuri don ka san wallahi mace ba ƙaramin aikinta bane wannan sallan kawo mata kaya kawo shi mata takalmi ka siyo mata komai da komai kuɗin lalli kawai sai ta ce ni baka samu komai ba na ba kai na ba kake ka mata kaya fa takalmi da komai wai kuɗin lalli kawai fa sai ya ja maka saboda Allah ce kakku wannan sai ka ce irin din nan kai baka taɓa mun koyarwa to shi ma Allah yana bukata ka kai wannan ka ce ai shi Allah ni na yi ba abin da ya mun na roƙa na roƙa an an san adam a kakka haka ka roƙa to Allah zai ansa adam a dinga hada da Allah ka ansa adam ba ka ce ina ba an san da ra'ayi ko ka yi ma abin da ra'ayi yawo duk wahala ce ka ce wannan a'a Allah maka to shikenan ka gode mu Allah subhanahu wataala kar ka kafurce ka ko fa na yi dai ana cewa wani kagai dai ko ba zan yarda da wani kagai ba dan an na ce aka ce wani kagai ba wani abin da zai faru da ba zan kara samu koyar ba saboda haka Allah abin da yake nufi da ku kenan saboda manzo Allah shi ma a hadisi ya taɓa nuna mana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawan mata na ji Isra'i na ga su ne a wuta kawai suka ce ya Rasulullah ta mafi yawan ɗan wuta mata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda su suna kafirce ma duk abin da namiji musu suna cewa duk ba bai ta tsina musu kawai ba ba abin da ka zuci yana mu sai ka dinga ce mun a haƙuri Allah bai kawo ba ka je ka ci ka sha ka dawo ka kare ba fa ka ran mata fa wannan sallan ka wannan maka ba dan wannan ba kai ba ka ce to dai a ce maka kin ga al'amari ne zikiri sai da ce ba wani ba wani amma abin da kake yi manzo Allah ce sai sa suke yawan zama a cikin wuta kafin ce wannan suke duk wannan ni'imomin mutum ya ba musu komai su su bi musu komai ba da kace so Allah ya ce wasu yin su auta suke saboda haka saboda ana nuna mun lokaci ana zan dakata saboda karancin lokaci da mun zo gobe sai mu ci gaba daga aya ta gaba in Allah ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا رب لا تقطع وانك الخير akwai wasu bayan Allah da suka zo daga nesa muna musu barka da zuwa irin sarkin yaƙi da alhaji masud daga sabon gari layin ɗan dawawa muna ma madrasatul nurul faida unguwar dankali barka da zuwa a kan akwai wasu tambayoyi malam mai tambaya a nan shi ne yake yana so a yi bayani game da ruhu da kuma nafs tambaya na biyu kuma ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya akan wakan lahu muna so da Allah ka jawo hankalin iyalanmu mata game da rage kuɗin cefane da kuma idan an ajiye musu kayan abinci sai su ringa tarawa su san ɗibi gwangwani ɗaya haka rabin gwangwani ranar da garin yema zafi sai a ce bari a shiga gidan makwabta a rantu kuma da haka ne aka tara sai a ce sai ka biya ta ta Allah ƙara wa mara lafiya.
Mugu ina amsoshi da muka zo gobe za mu amsa su za mu amsa su fatan Allah ka ƙara mana shimta da ganewa.
To alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan wanda zakir MS Ali wato Yonkshek Zare yake gabatarwa tafsiri ne da muka ɗauko muku daga majalisin shehin da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria rukunin makarantun Professors International Group of Schools da ke Zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek har ma da shafin tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a kasance tare da mu gobe idan Allah ya so domin jin mu ɗauke da ci gaban wannan karatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.